المسلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu a wannan masallaci na juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya muna karanta tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktub bahasun fi siratin nabawiyya على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تعليق فضيلة الشيخ سفي رحمة المبارك فوري رحمه الله تعالى أيوضا متقبا لغا إند مكتايا إذن با من تابا أدر فمه واللي شودي من يبياني dangane da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka kori kabilan Durham waɗanda suka zauna a birnin Madina ko birnin Makka kuma suka yi shugabanci na tsawon ƙarni ashirin ko ashirin da ɗaya. Saboda sabon Allah tabaraka wa ta'ala da suka yi ta yi da sakaci wajen kulawa da ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ta'ala ya ƙaddara kabilan banu kuza'a da banu bakirin suka haɗa kai suka yaƙe su suka fitar da su ƙarfi da yaji su kuma da za su fita sai suka aikata aika aikan da za su cutar da na baya domin su hana zama a birnin makka suka toshe rijiyan zamzam suka kwashe kayayyakin sadaka da aka bayar ga ɗakin ƙaba waɗanda yake kayayyaki ne na zinare da arziki amma duk da haka Allah tabaraka wata'ala sai ya kaddara da abin da ya biyo baya kuma zuriyan annabi Ismail alaihi salam da suka wayi gari ba su da ikon komai wanda su ne suka farfado da birnin Makka tunda annabi Ismail da shi da mahaifiyarsa da ‘ya'yansa su suka farfado da birnin Makka bayan kowa ya watse, kuma a dalilinsu Allah ta baraka wa ta'ala ya bayyanar da rijiyar zanzan, da suka wayi gari ba su da iko, ba su haɗa aji, waɗansu daga cikinsu ma sun watse, sun bar garin da suke da asali, amma a bayananmu na yau, insha Allah ta'ala, za mu ga yadda Allah ta'ala ya dawo da zuriyar annabi Ismail alaihi salam domin saboda ainihin albishir da kuma shimfiɗa ga samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na, kamar yadda muka yi bayani, muka ce banu kuza'a da suka zo suka haɗa kai da banu bakar bayan sun mamaye birnin makka sai kuma suka kwace mulki gaba daya. ya kasance komi yana hannun banu kuza amma sun bar mu waɗansu kabilu daga cikin muda da ma'ana kabilan adnaniyuna waɗansu abubuwa sun bar musu salasu khilal abubuwa guda uku al'ula abu na farko shine addafu bin nas min arfata ila muzdalifa sun kudowa da mutane daga arfa zuwa muzdalifa sun bar musu wannan saboda wannan wani jagoranci ne na addini ba su kwace ba wali jazatu bihim da kuma ba da dama ko ketarewa da su yawman nafri min mina wato a ranar gangarawa daga ainihin filin mina wajen jifa ya zuwa gaba bakana yali zalika waɗanda suke jagorancin wannan su ne banul gausu bin murra min butuni ilyas bin muda daga ainihin zuriyan ilyas bin muda wannan mun ambata yana daga cikin kakannin annabi na wajen goma sha takwas ko sha tara. kuma adananiyuna ne wa kana yusammawna sufa ana kiransu sufa eh da larabci ba sufa kamar yadda zaka ce da turanci sufa eh yadda zaka faɗa da turanci sufa to da larabci sufa din nan wasu mutane ne na musamman wanda in aka yi tsayuwan arfa idan ba su wuce gaba ba to ba wanda zai tafi muzalifa sai dai a yi ta zama a ƙa'ida ko ga aikin hajji in aka je aka yi tsayuwar arfa bayan la'asar rana tana faduwa shi kenan sai a gangaro muzdalifa to su a wancan lokaci wannan ƙabila su ne a kan gaba in ba su wuce gaba ba to ba mai tsallakawa saboda in ka tsallaka ma za ka yi aikin hajji na banza a zamanin jahiliya akwai aikin hajji yasa a ɓangaren bayanai na al'amuran addinin da ake aiwatarwa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a ambata mana aikin hajjin da ake yadda maza suke tawafi kirara hadda mata ma amma a lokacin bai dame su ba za mu gani saboda aikin ibada ne babu yan iska da yawa wancan lokaci ba kamar yanzu ba to don haka waɗannan sufa ɗin nan daga nan ne aka samu ainihin wato a ce so daga nan aka samu sawwafa daga nan aka samu sawwaf sai dai sawwaf wata ma'ana ce daban ta yadda ake ɗaure raƙumi amma su shi ne gaki na ƙananan dabbobi duk waɗanda suke sa waɗannan tufafi a da ana kiransu mutasawwifa wato masu sufance sufizim daga wannan kalma aka samu sawwafa yusawwifu taswif as-sufiyya masu sufance menene asalin sufance shine a yanzu suke fasarawa da dariga asalin sufance shine gudun duniya ba za ka sa kaya mai kyau ba ba za ka ci abinci mai kyau ba ba za ka gina gida mai kyau ba ba za ka yi komai mai kyau ba saboda tsakon gudun duniya ba kuma baka da shi bane saboda kana gudun kada su shagalar da kai to in haka ne dariqa to dariqa tana da kyau domin zuhudu ne eh shine gudun duniya saboda sufayen baya ba za su sa shadda irin wannan ba in ka baki shadda irin wannan ma kyauta zai yi ce la haula wala quwwata illa billah ina jin a wannan gari a garin nan ne ko a ina ne ko wani gari wanda ake bani labari kewayen nan da wani malami shi kullum yana ba da karatu ne a gidansa wata rana sai sarki ya ce a kira ki ya ce yau lafiya kuwa ya je fada bai yi zama irin yadda fadawa suke zama ba sai wani yana ce kai malam ka gyara zamanka ya ce ai ban yi zaman ba ne saboda ban saba zuwa nan ba ya ce ban saba zuwa nan ba suka yi maganganu sai sarki ya ɗauki rigan alfarma irin saƙon gwado na da wanda ba kowa ne yake sawa ba ko saƙa na ainihin menene na gwado ko rigan saƙi kamar yadda suke fada aka baki da aka baki yana fita ya yi godiya ya godiya amma kafin ya je gida sai ya ratse ya ba da wani ya ce gashi na baka ya ce dun wannan kaya ya fi ƙarfi na ya ce ba zan iya sawa ba kaga waɗannan su ne mutasawwifa al'ula masu sufanci na gaskiya wanda suna da halin da za a yi dafa musu kaza a yi musu farfesun kaza ga tuwon laushi da miyan nama baja-baja ga kunun gyada da madara mai ɗumi kada kwalayin wani ya tashi ba amma duk da haka sai su kauce ma waɗannan sai su ci abin da yake ba mai daɗi ba saboda gudun duniya to daga nan aka samu mutasawwifa sai kuma abubuwan ya zo ya ta rikicewa aka kirkiro waɗansu abubuwa waɗanda yake sun saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su ma waɗancan sufa ɗin wato wasu mutane ne na musamman kabila ce ta larabawa idan ba su gangaro daga arfa ba wanda ya sai gangaro haka za a yi ta zama yasa an bata musu rai sai ya rarrake su in ba haka ba an ta zama a arfa kenan saboda gadara to wannan an bar musu wannan banu kuza'a ba su kwace wannan ba suka bar su da shi wa ma'ana hadhihi al-ijaza abinda ake nufi da wannan ijaza annan nasa kanu la yarmuna yawm an-nahri mutane fa ba za su yi jifan shedan ba a ranan annafar hatta yarmi rajulun min sufa in aka je wajen jifan shaidan duk yadda aka yi idan ba su fara jifa ba ba wanda zai fara jifa sai an jira su kuma idza faraga an-nasu min ar-ram'i sa'annan mutane suka gama jifan shaidan wa aradu an nafra min mina suna son su bar mina bayan kwanakin da ake yi amina wa qullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi biman ittaqa to idan za a bar filin arfa akaza sufatun bi janibayil aqaba sai waɗannan mutanen sufa zuriyar sai su zo su yi layi wannan yana rike da wannan wannan yana rike da wannan tsakanin jamurori sai su toshe hanyar gangarawa makka walam yajid ahadun hatta yamurru babu wanda zai ketare sai zuriyar sun gama ketarewa to shine sun bude muku kofa kenan thumma yakhlawna sabilan na sa'annan sai su bar hanya wa mutane falamman ƙara da kufa wani abin mamaki sai Allah tabaraka wata'ala ya kaddara zuriyar ba su yi yawa ba sai karewa suke yi ba su karuwa to lokacin da suka kare gaba daya warisahum banu sa'ad bunu zaid zaid manat bunu tamim sai ainihin wata kabila daga banu tamim su ma larabawa ne sai suka karba sai suka ce ai akwai dangantaka wato ƴaƴan baffanu suke kusan wani lokaci haka ke al'amari musamman a yanzu in aka zo sarautar gari in aka samu mutumin da yake da alaka komi kankantan alaka komi zurfin alaka in yana da exposure a gwamnati don ba ya sa baki za ba shi sarauta kwarai da gaske don haka zo ana dogon bincike sai ce ai wane wane wane kuma inda za a bi sai a samu e ya gada amma wani abin mamaki duk layinsu ba wanda ya yi ko saboda talauci ko saboda ba samu exposure ba amma ga wani yanzu ya samu exposure to fa zai yi kokarin kwato gidansu su kuma wanda suka dade suna yi wancan yayi wancan yayi wancan yayi sai su ce an zalunce su alhali ba zalunce su ba dun ba zalunci bane ne su ne ma za a ce sun zalunci abin nan mutane abinda za ka yi da ya lazim a yanzu duk wani mai sarauta yana son ɗansa ya gaje shi duk wanda ya mutu yana son ɗansa ya gaje shi to zakani da Allah idan shi yana sarauta bai da yan uwa ne uba ɗaya ne wanda su ba su cancanta ba saboda haka idan wannan ya yi sarauta ɗansa ya gaje ki shi ma idan ya mutu ɗansa ya gaje ki shi ma ɗayan ɗansa ya gaje ki to sauran mutanen fa su ba zalunce su ba wannan kenan saboda haka wannan na kawo mana dai kwatankwaci ne haka sai na biyu a saniya al'ifada min juma'in gangarowa daga ainihin mubdalifa ga datan nahari ila mina wayewan garin ranar sallah zuwa mina mun ambace ki a baya wa kana zalika fi bani udwan wannan yana kabilan bani udwan ne mun karanta zuwa baya wadan suna ce udwan wadan suna ce adwan asalisa na uku insa'ul ashhuril hurum jinkirta watanni masu alfarma jinkirta watanni masu alfarma وكان ذلك إلى بني فقير وانا ينا هل ذوريا بني فقير إن عدي من بني كنانة لغا ذوريا كنانة سوكما سو أنبا سداما mutannin alfarma guda hudu ne in suna son su canza sai su canza to amma da musulunci ya zo ya yi gyara ya ce innama nasi'u ziyadatun fil kufri dallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah ubangiji yace a a wannan yayi muni abinda suke aikata annabi da kansa yace da ya karanta wannan aya ce inna ita ta shuhuri inda Allah isna ashara shahara watanni a wajen Allah guda goma sha biyu wannan shine tuntunin watanni guda goma sha biyu ne daga al-muharram zuwa zulhijja ya za ake son musulmi ya haddace watannin musulunci kada ya kasance kai watannin da ka haddace na albaki ne sai kai kan lissafi kuma a zo maka albaki wani kana tambayansa zai ce january february march april may june july saboda ya yi boko to amma idan watannin musulunci ne fa al-muharram ko muharram safar rabiul awwal rabi'u sani to in ka ce masa ya karasa hatta sai ga ya tsaya yana dibi-dibi eh watanni guda goma sha biyu ne wannan ita ce ka'ida sai dai a ciki Allah ya ce minha arba'atun hurum a ciki akwai guda hudu suna da daraja qur'ani bai ambace su ba sai annabi ya ambata a hadisin Abu Bakra radiyallahu anhu yace lallai adadin watanni a wajen Allah isna ashara shahara يوم خلق الله السماوات والأرض يتمنها أربعة هرم ثلاث متواليات yace guda uku a jere suke wadanne ne suke jere aha zulqida da zulhijja da muharram sai yace wa me wa rajab mudar allazi baina jumada wa kabana ire tambaye su ayyi yawmin hadha ya dawo ayyu shahrin haza ya ce ayyu baladin haza Allahumma shahad ya ce Allahumma shahad zama da haka watanni guda uku a jere suke zulfida da zulhijja wata na goma sha ɗaya da sha biyu da muharram wata na ɗaya saboda su a jere suke sai rajab mudar watan rajab wanda mudarawa suke girmamawa mudarawa kuma mudar sunan kakan annabi ne na wajen goma sha tara ko sha takwas suna girmama wata to su wannan zuriya idan ana son a ɗanyi wani sassauci shi kenan sai su zo su zauna su yi mitin suka yi mitin sai su fito su ce to rajab ɗin nan mun canza haramcinsa ya koma watan jumada na farko ko na biyu sai a sanar da mutane shi kenan in watan rajab ya zo sai su yi kancin sai su ga dama su yi yaƙe-yaƙensu su yi komai idan jumada din da aka ambata ya zo kuma sai su mai shi haramu kun ga su ma an ba su wani fawa wato na canza hukunci shine Allah ta'ala ya ce inna man nasi'u diyadatun fil kufri wannan ƙari ne cikin kafirci yasa in Allah ta'ala ya ce abu kaza haramun ne kace ba haramun bane to kafirci idan Allah ya ce abu kaza halal ne kai kuma ka zo kace haramun ne to kafirci domin canza dokan Allah to kaman ainihin nasi'a ne kuma innama nasi'u ziyadatun fil kufri zallu bihi alladhina kafaru kamar yadda ayan qur'ani ubangiji ta'ala ya ambata to kun ga wannan kabila su sun ci gaba wato ta wajen dokoki su suke da iko to haramta abinda suka ga dama a cikin watanni masu alfarma wato su canza alhali duk abinda Allah ya ce kaza to ba ya canza yanzu kamar sallah azhar ne ka canza mata suna ka canza mata adadi da me ba zai taba yiwuwa ba ai inda ma bid'a ta samu matsala ke bid'a ba ina duk abin da za a kirkiro a ce maka adadin kaza a ce maka ga yadda za ka yi ai bid'a ce in dai har bai tabbata cikin ayan qur'ani ko hadisin annabi ba wanda ya sai kirkiro wata ibada wanda take da ka'idodi irin wannan to waɗannan su ne abubuwa guda uku samarrat wilayatu kuza'a ala makka shugabancin kuza'a ya ci gaba a birnin makka na ainihin salasamiya ce sana na tsawon shekaru ɗari uku shekara ɗari uku suka yi amma kun ga jurrum su ƙarni nawa suka yi wajen ashirin da wani abu mafi wakati hukumihim a lokacin hukuncin su ne in takar al'adanani yuna duriyan annabi ismail alaihi salam suka watsu fi najar a ƙasan najar wa atrafil iraq da waɗansu ɓangarori na iraki wal bahrain da ainihin Bahrain wa baqiya bi atrafi Makka sai ya rage a bangaren Makka bukunun min Quraish waɗansu zuriyoyi daga cikin Quraishawa wa hum hululun wa sirmun su din nan akwai hululun a cikin su akwai sirmun in aka ce hululun anan ya ce lamba ta shida alhulul bidan milha jam'u hal bitashdid bitashdidil lam bi ma'ana annazil wanda yake sauka a wil mukim wanda suke dan zaune jefi jefi wasirmu bi kasri sadi wa sukunir ra huwa ta'ifa min alqawm sai kuma waɗansu larabawa daga cikin ƙuraishawa waɗanda yake yanziluna bi iblihim wanda suke yawo da raƙumansu suna sauka na hiyatan min alma inda ruwa yake wal jam'u asramu kun ga kamar yadda filani suke yi eh a can baya ma an samu kabilan ƙuraishawa larabawan ƙuraishawa yadda filani suke yawo su ma haka suke yawo suna nema maraƙumansu inda ruwa yake da kuma inda ciyayi suke ko da kira kuma ba su cika cin ciyayi ba sai dai kayoyi inda kuma kayoyi suka yi yawa da wahala ake samun ruwa da wahala ake samun ruwa ruwa kuma sun fi cin kayoyi abin da yake mai kama da kaya ko abu mai kaushi hakan akan ganyayyaki da kuma ciyayi na ko da ke na wanda ya fito daga karamar hukumar shira mutanen shira mutanen giya ne nan ne na ga kamar sun fira kuma ko ko hadda su gamawa da zaki eh haka ne akwai raƙuma da abin nan da yawa lokacin mutum yana wucewa kan hanya sai ma ya tsaya in bai saba gani ba ko bai taba gani ba sai ya yi fakin yana jin mamaki yadda suke to akwai ƙurai shawa burbuɗinsu ko a watsai mutakati una wanda suke yayyanke wa buyutatun da waɗansu gidaje mutafarriquna wanda suka barranta fi qaumihim wato suna watsi a cikin mutanen su min bani kinan wala yatalahum min amri makkah wal albayt al haram kai abin da ya shafi al'amarin makka da ɗakin kaba ba su da hannu kaga zuriyan annabi isma'il ne amma ba su da hannu hatta ja qusay bin qilad hatta kakan annabi na hudu qusay bin qilab bin murra yazo to shi ne ya ɗan farfado da su shi ya sa ma wani balarabe yake masa kirari da cewa ƙusayyun la'amri wato ƙusai ya ce ina rantsuwa da Allah ko ina rantsuwa da rayuwata saboda su suna rantsuwa da rayuwarsu haka suke la'amri kaza kaza kaza ina fata an gani da ya larabci an ce ana yin haka kamar ba rantsuwa ba ne kawai ƙarfafa magana kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tunda ba tafsiri muke yi ba qusayyul la'amri wa yace qusayyi ina rantsuwa da Allah shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ana kiransa mujammi'a qusayyul la'amri kana yud'a mujammi'a bihi jamma Allahu al-kaba'ila min fihr walau suna ce min arab wato kusai ana kiransa mujamme menene mujamme wanda ya samu mutane a watsi sai ya tara su ya hada su waje guda bihi jamma Allahu al-qaba'ila min fihr da shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tara kabilun fihr fihr yana ɗaya daga cikin jikokin Annabi Isma'il ɗaya ne daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta a can baya إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبع يرضى بها كل من كان سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا إن الذوائب من فهر سبب ذاك أقول فهر أتكين كاكن من الله صلى الله عليه وآله وسلم وده يزو تو إن سكي سيتي قتارو كذو يتترسو أعينهم مكة كما يدى ذا wa yuskaru tarihi yana ambatawa min amri kusai daga al'amari shi wannan kusai anna abahu mata aka ce babansa kilabu bin murra ya mutu wa huwa fi hijni ummi lokacin da babansa ya bar duniya to shi fa ana bashi nono ana renonsa eh in aka ce hidin shine yaron da za a dauke shi a dora shi a cinya ai kaga ba za a dora katu akan cinya ba musamman ma a yanzu amma da za ga yaro yana shan nono duk yana da haƙwaransa gaba daya ko ba zai cici uwarsa ba domin ran da ya cije ta to za ta yayi sai ya gama shawaginsa ba mamaki kai ma haka ne sai ka gama yawonka da gantalinka sai ka zo ka kama nono ka sha eh shi yasa sai ka samu wato mutanen da da bambanci da mutanen yanzu don a ka'ida wal walidatu yurdaina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada wanda aka dade ana kayar da shi ana ganin kamar yakan samu basira idan kofa ta bude akan wanda za a yayi shi da wuri zai ganki ya zama wani tibis tibis yadda ka san kumburin buredi ka san buredi mai kyau mai laushi idan aka kawo shi kan matse shi haka ya yake amma a fili ya za ganki a kumbure kumburin fankan fayau ne babu komai a ciki saboda an yaye shi da wuri bai jima yana shan nonon uwarsa ba to saboda haka ya za ke samun bambanci eh to lokacin yana hannu mahaifinsa ya bar duniya wa naka haqqum muhu rajulan min bani udura sai mahaifiyarsa ta auri wani daga kabilan banu udura wa huwa rabi'a bin haram rabi'a dan haram balarabe ne fa hatamalaha ila biladihi bi atrafika shi kuma sai ya ɗauke ta sai ya kai ta inda yake zaune a can gefen sham kun bar makka kenan wani abin mamaki yaron da zai farfado da binnin makka Allah ya kaddara yana jariri an kai shi can gefen sham ashe zai samu basira ce zai samu training ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yi renonsa ina a banu sa za mu zo mu karanta su larabawa suna da al'ada cikin makka lokacin an haɗu da mutane iri daban-daban da ƙabilu daban-daban don suka haifi ‘ya'yayensu sai su tura su ƙauye nan suke koyo jarumtaka da kuma ainihin larabci mai kyau ba tare da gargada ba yanzu kaga wanda ya taki ya saba da mutanen ƙauye za ka ji yana cewa akwai waɗansu kalmomi na turanci a nan cikin gari sai ka ji mutum yana ce ko mun su kundin nan amma in a ƙauyen su yayu ne sai faɗi su fun sai ya samu mutanen yayu mutum ishirin ba san su fun ba menene su fun ba cokali ba don a yayu ne sai ya ce kumi ko mun cokali kumi ko mun ludayi a buɗe ainihin taga amma a nan ne sai ya ce ku buɗe window window din hausa ne ko turanci eh ana magana sai ka je yana ce yes yes din yaren gidansu ne ai ba yaren gidansu ba ne ko kira aka masa maimakon ya ce na ana kiransa sai ya ce mai sai ya ce ya ya din menene ya ai ka gani ba yaren su ba ne asalin yaren su ya riga ya sake to shi yasa suke kai ƴaƴayensu kauye za su koyi jarumtaka dalilin da yasa manzo Allah ya koyi jarumtaka kenan kuma za a sa yara su fita da sassafe su tafi kiwo su je su wule suna kiwo to idan wanda yake kiwo ne ba zai ci abinci da yawa ba amma kaga wanda yake gida sai ya nemi breakfast kafin abincin rana sai ya sake neman wani abu kafin abincin dare sai ya nemi abincin yamma kuma aikin da zai maka ɗan kaɗan ne ya zama sakali amma mutumin da ya je kiwo ko ya je noma ya wuni a jeji kana ganin zai ci abinci sau hudu a rana ai ba zai yi ba sai dai ya ɗan taɓa kuma kashinsa zai yi ƙarfi to akwai ire-iren waɗannan misalai suna da yawa na mazu Allah bai dawo daga ƙauyen bani sa'ad ba sai da mala'iku suka tsaga ƙirjinsa wajen tsaga kirjin nan shine wanda take kula da kulawa da ke Halimatu Sadiya ta tsorata sai ta dawo da shi tace tana tsoron kar a zo a kashe shi a tukume ta amma ita bata so ta dawo da shi ba kuma Allah tabaraka ta'ala ya kaddara cewa iyakacin zaman da zai ya kauyen kenan zai zo kuma ya sake samun wani training gaba daya shi yasa wanda ya tashi maraya ana ganin ya fi la'akari da abubuwa akan wanda ya tashi karkashin uwansa da ubansa wanda ya tashi cikin gatansa musamman in suna da hali saboda ba su cika ɗaukan darussa ba Allah ya taimake mu na'am to kawai ya dauki yaro ya tafi da shi can ƙasan wato ainihin sham wannan shi yake gwada cewa dan kwali ko kwali shi yake bin hula ba hula ne yake bin kwali ba to amma yanzu an samu wata tsara tana nan cikin gari shi kenan wata mata mijinta ya mutu a GRA ya bar mata gida da abin nan kenan sai ta ce da ce Alhaji Aminu eh sai ta yi maka tayi kai kuma kana ganin ga gida mai kyau ga mota ba za ka yi cefa ne ba za ta ce komai ta ɗauke maka kawai ka ringa zuwa gidan ne kawai kana ɗan kwana a ranar kwanan ta ka zo ka kwana mata shikenan da safe ma kama hanya ka tafi abinka wannan ba laifi ba ne domin a kan ta je ta yi barna ya gara a yi haka amma dai ka sani alhaji aminu ranar da aka samu saɓani me zai faru yanzu irin wannan ka zo ka samu ta rufe kofa ka kam gaba ɗaya za ka yi ta buga masa ne ba zai yi ba sai ka buga waya sau talatin ba za ta hauka kuma irin wannan ta sa maka doka tana ce ana isha'i na baka minti talatin to ko karatun ne mun wuce mun wuce abin nan kawai sai dai muka ka taki ya sa tun masu taki din nan zaka samu masu da gaskiya ne mata yanzu sun sanya musu lokaci kar su wuce ya sa eh amma kaga ba haramun bane domin akan tace dai ta ba da dama ana iskanci da ita gara yi wannan auren haka a don samu dai wani mai dan kokari haka ko wani kyakken dan agaji haka tsayayye eh na saboda haka wannan shi yake gwada mana namiji idan ya auri mace ko da bangon duniya yake zai dauke ta kai ta wancan waje saboda duk responsibility nata ya koma kansa ba ruwan iyayenta da yin komai wallahi duk waɗanda suke kin ba da haƙoƙin matansu suke barin iyayensu da ‘yan uwanta ko iyayenta da ‘yan uwanta su ne masu taya mata magani su ne masu ɗaukar nauyin jinyanta su ne masu mata ɗinki ko menene to zalunci ne sun je lahira Allah ba zai ba su ba ko ‘ya'ya nawa ne a tsakani don sun zalunci matayen yasa aka ce mace wajibi ne taimaka biyayya za ka auri mace a nan azare ka ɗauke ta ka kai ta ƙarshen ƙasar Nijar tsakani da Algeria kuma ubanta bai sai hana ba saboda in ya riga ya baka auren shi kenan ka ɗauke ta ka kai ta bangon duniya sannan ka ce ba za ka bata haƙoƙinta ba to ko a cikin gari ne in dai baka bata haƙoƙinta ba iyayenta ne suke mata to ka zalunce ta kuma Allah ba zai barka ba balle kuma ka kai ta wata duniya ka wulakanta ta Allah ya kawake. Na'am, to da ya tafi da matarsa falamma shabba kusai lokacin da kusai ya zama saurayi, raja ila makka, wani abin mamaki sai ya dawo makka. Wa kana waliha izzaka Hulailu bin Habshiya, sarkin makka a lokacin shine Hulailu dan Habshiya bin Quda'a daga kabilan Bani Quda'a. Fa qataba qusayyun ila Hulail ابنته حبا وحب shine huyayi ko kuma kusai sai ya nemi wato iyar hulai wanda ake karanta hubba ko kuma hubbe akwai imala wadan suna karantawa da imala saboda haka ya zo da kasan sham ya samu wayewarsa da ci gabansa da ya zo kowa yana sha'awansa sai ya nemi yar sarkin gari sai kuwa aka ce an amince da ɗabi'unsa aka baki wannan yake gwada cewa an kaje bariki ka ɗauki kyawawan ɗabi'u kar ka zama ɗan iska eh ba hana ka zuwa wani waje ba ka je ka nemo kuɗi ko ka nemo martaba da mutunci wanda in ka dawo garin ku za a martaba ka amma in ka je ka yi tsiya sai ka dawo ka zo kana neman aure sai wani ce wai ai waɗannan karuwansa a port harcourt Harcourt ko a Legas, ai karuwansa kaza ne, wane, to kaga yi babu, yi babu, wannan ya gwada mana cewa lalle kusai wato ya koyo tarbiyya yasa da ya zo ya nemi yar sarkin makka farage ba fihi hulailun wa zawwajahu iyyaha ubanta ya amince kuma ya aurar masa lamba ta biyu ko eh ibnu hisham wa hulayl bi dammil ha'i musaggara na karanta hulayl wa habashiyya bi fathin fasukun wa huwa ibnu salud bi fathin fadam ibn amr bin luhay bin harith bin amr bin amir bin ma'i sama kun ga ma'i sama ɗaya daga cikin sarakuna na ainihin alhira wa hubba bi dammil muhmala wa tashdid al muwakkada ma al imala shine hubbe hubbe na'am قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري wanda yake son karin bayani sai koma fathul bari sharhin sahihul bukhari to ana cikin haka sai Allah ya yi rasuwa ma sarkin makka kuma babu mai gadon sa sai yarsa mace shi kuma kusayyu shi yake aure da wannan ya mace din to kun ga inda Allah ya buɗa masa kofa ke falamma mata hulailun yayin da Hulayli ya bar duniya qamat harbun baina Quza'a wa Quraish sai kabilan Banu Quza'a suka tayar da yaki tsakanin su da Quraishawa me yasa saboda Qusay ba Quraish ne Hulayl ba Quza'i ne to akwai bambanci addat akhiran wanda dai a karke ya kai ga ila tagallubi Qusayyin ala amri Makkah wal Bayt shi Qusayyi wanda yake auren yar sarki da shi da kabilansa dun kabilansu ba ɗaya bane da shi da ƙabilansa sai suka samu rinjaye a kan wanda suke su ƙabilan sarki ne kamar misali yanzu a zuwa ce ina jin da da kare-kare da da bare-bare an cewa da kani ne bakar kare da babbar bare an cewa da kani ne suka fito wannan yayi nan da zuriyarsa wannan yayi nan da zuriyarsa ina neman confirmation aka da magan lawa ina neman kwamfame shi eh za ka samu ga layi nan ga layi sai a ce ai baban su ɗaya ne da aka ce hausa bakwai da banza bakwai hausa bakwai ai ayan mutum da ya ne wannan ya je kafa gari a waje kaza wannan ya je kafa gari a waje kaza saboda haka da ƙuraishi da kuza'a su ma in ka je kai ta tafiya sun haɗu a can zuriyar amma dai saboda an yi yawa shi yasa kowa ya kama layinsa kamar yanzu a zuwa ce to ga bahaushe ga bayarbe sai bayarbe ya zo yana neman yarka sai kai bahaushe ka ɗauki yarka ka ba da bayarbe ko kai bahaushe ka je kana neman bayarbiya sai aka ɗauki bayarbiya ka baka to kai bahaushe ka haifi bayarbiya ko ka auri bayar biya sai ta haifi yaro shi menene sai bahaushe saboda babansa to bayar biya aure bahaushiya sai aka haifu masa shi yaron wace kabila ce ina fata an gani eh to irin haka ne aka samu saboda me saboda kowa yana maintaining din layinsa na to an yi yaƙi kusai wanda yake auren ‘yan sarki sai ya samu rinjaye a bisa kabilan sarki ɗin. Wa hunaka salatu riwaya sai dai an ce akwai ruwayoyi na tarihi guda uku fi bayani sababi hazihi al dalilin wannan yaƙi. Al'ula na farko aka ce an na kusayyan fi kusai wato kakan annabi na hudu. Don Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin mai daga abdul muttalib tewa bunu hashim daga hashim tewa bunu abdi manaf daga abdi manaf tewa bin qusay daga qusay tewa bunu kilab daga kilab tewa bunu murra daga murra tewa bunu lu'ay daga lu'ay tewa wannan sai kun bani gari amma banda yayu da alamari eh babban gari za a bani ai mun karanta a can baya kuma a gaba ma za mu sake kawo su a jere na an ce dalili an na kusayyan lamman takara waladu shi kusai yayin da ‘ya'yansa suka watsu wa kasura malu dukiyansa ta yi yawa wa azuma sharafu girman sa ya girma wa halaka hulayl surukin sa sarki kuma ya bar duniya to kaga murkusa irin wannan yana da wahala don ya samu abubuwan karfi da yawa ra'a annahu aula bil ka'aba sai yaga cewa tun da ki yake auren yar sarki kuma babanta ne ya bar duniya kuma shi ga ki yana da dukiya shi ma yana da ƴaƴa da wannan yar sai ya ce shi ya fi cancanta da mulkin ka'aba kuma asali fa a tarihi shi kusai directly zuriyar annabi Isma'il ne amma saboda abin ya kwace musu ne a can eh Allah ne dai ya kaddara abin zai farfado ya dawo hannu ina fata an gane to bi amri makka min kuza'a wa bani bakar yace shi ya fi cancanta da ya rike al'amarin makka daga kabilan banu kuza'a da suka yi juyin mulki wa jurhum tare da haɗin kan bani bakar to su dukansu yace ya fi su ya fi su cancanta wai na ƙuraishan ya ce ai kabilansu ta ƙuraikawa ru'usu ali isma'il su ne kayuka ko jibogin zuriyan annabi isma'il wa tarihihim gakin nan zuriyar su a fili yake directly zuwa ga annabi isma'il sai dai an ce tsakanin su tsakanin annabi da annabi isma'il alaihi salam kakannin sun kai arba'in da wani yau zuwa adnan ashirin ne ko ishirin da daya saboda zuwa adnan ake tsayawa mana iya wucewa adnan to in kai ta tafiya har zuwa annabi isma'il tsakanin annabi da ainihin annabi isma'il kakanni guda 40 ne ina fata an gani to fa kallama rijalan min quraish tunda qusay yana da kudi kuma yana da matsayi ya samu martaba saboda in kana da kudi ka nema wa kanka martaba kar ka yi kudi ka zama mutumin banza dan iska marwace to ai ba daidai ba ne idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka kudi ya baka hanya mafi sauki da zaka sama makanka kima musamman a musulunci kaga zakka ka bayar kaga sadaka ka bayar kaga kyauta da alherin da zaka yi ka yi daidai gwargwado wallahi kowane ya kirya maka karre to shine Allah zai karya shi duk wani lokaci za a samu talakan da ake taimakon sa mafiyaci ne kana ba ke kirya maka sharri Allah kuma yana murkusa shi saboda yan kayi domin Allah shi ke saboda shi ma kusai abinda Allah ya taimake shi da shi kenan na da yayi magana ma waɗansu ƴan uwansa Quraishawa wa Bani Kinana da zuriyan Banu Kinana sai ya kiraji Quza'a wa Bani Bakar an Makkata yace da banu kuza a masu mulki da bani bakar da suke ganin an danne su tunda dai haɗa kai suka yi suka kori kabilan jurhum jurhum inda suka zauna da izinin hajara jatuman annabi isma'il alaihi salam yace to mu mu haɗu mu kore su daga gari fa jabuhu suka amsa masa wannan shine labari na farko to da suka amsa masa suka taimake shi aka yi yaƙi suka samu galaba kamar yadda ya ambata mana a can baya ya sa ƙarfi da yaji sai mulki ya dawo duriyan annabi isma'il a hannun kusai bin kilab bin murra bin luwai bin galib ila akhir asaniya nabi anna hulaylan aka ce sarkin makka hulayl al-khuzai fi ma taqum khuza'a kamar yadda kuza'awa suke rayawa hausa kusayyan bil qiyami ala al ka'bati wa bi amri makka shi lokacin da yaga shekaru sun masa yawa shi kuma bai da ɗa namiji ga wanda yake surukin sa kuma yaga surukin sa yana da ƙarfi ya samu martaba da daraja sai yace to ka zama wakili na duk abin da ya kafi al'amarin makka kai zaka yanke hukunci kuma kun san ana iya samun haka tunda yana auren yarsa ko da ma ya zo yana rashin lafiyar da ba ya iya fita ba ya iya barin kowa ya je kansa su rikinsa zai je kansa balle ba ya da ɗa namiji to aka ce ya ba da wannan umarni din walakin abad kuza'a ko kuma kabilansa sarkin kuza'a suka ce ba su yadda ba an tambiya zalika li qutayy suka ce su bar ma qutayy ba zai yi ba ai surukin su ne amma ba za su bar masa ba fa hajatil harbu bainahuma shine yaki ya kaure tsakanin su shi kuma ya tsaya sai Allah ya ba shi rinjaye ina fata an gani to wannan ya gwada lalle duk wanda ya auri yarku to shikenan duk wanda ya zo gudure ya auri ba gudure ba gudure ya kima ya zama ba gudure eh amma fa in yayi don haka surukin ku kuna iya adopting dinsa kuna iya adopting dinsa shi kuma duk abin da zai cutar da ku ya kamata ya kare ku abin da zai amfane ku ya kamata ya kawo a salisa labari na uku ko riwaya ta uku annahu laylan ata ibnatahu hubba wilayat albayt an ce shi kusayi da ya ga yarsa ce mace sai ya ce to ya mata wasiya ita ta kula da ɗakin kaba domin duk wanda aka baki ɗakin kaba to fa baki makka ne gaba daya tunda inna awwala baitin mudi alinnasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin shine ɗaki mai daraja wanda duk sauran abin da ke kewaye da ke yana cin albarkacin kai sai ya ce to yarsa mace ita ce za ta kula amma wata kaza abu gubshana sai da ya ce abu gubshana alkuza'i wakilan laha ya zama shi ne wakilinta kun ga wannan automatically kamar ya ba ta mulki ne amma ba tana mulki ne indirectly abu gubshana lamba ta biyar ya ce me bidan milgaini almujama wa sukunil muwahhada واسمه المحرك أو سليم بن عمرو aka ce asalin sunansa kenan to shi kuma abu gabshana fa kama abu gabshana abu gabshana din nan ya tsaya bisa danatil ka'aba niyaban an hubbe ya kula da ɗakin ka'aba yana wakiltan hubbe lokacin babanta ba ya tabuka komai wa kana fi aqlihi kai aka ce cikin hankalinsa akwai wani abu bai da cikakkiyar wato baya da cikakken hankali haka dai labari ya faɗi falamma mata hulai lokacin da hulai ya bar duniya ainihin sarkin hada a kusayyu sai kusayyu mijin hubbe tun da wani lokaci zai rinka zuwa gidan yana karban umarni yana ce kaza to shine sai mijin hubbe kusayyu kenan shine sai ya yaudare shi wa tara min wilayatul baiti bi azwajin min al-ibil wato sai ya sayi wakilcin da aka baki tunda a ka'ida tunda babanta ya bar duniya ita tana nan to wakilinta yana nan aikinsa bai kare ba amma haka suka faɗa ka da aku wato ya yaudare shi sai dai kalman ta yi nauyi eh kalman ta yi nauyi kuma an ce ya sai shugabancin ne a hannunsa da me ya duwadin min al-ibli da waɗansu raƙuman da ba su kara sun karya ba ba bi zikkin min al-khamr da kuma ainihin wato ƙwarya na giya saboda da suna shan giya abin da aka dauka aka baki kenan kawai sai ya ce to shikenan na baka kai ma wakilin wakili to wakilin wakili yana da kuɗi yana faɗa aji yana da mulki shi ainihin wakili kuma ga shi ga yadda yake to ai kaga dole ne yake juya da mujiya kamar yadda Hausawa suke faɗi suka ce abin da ya faru kenan walam tara da kuza bi hadha albayt su kuma kabilan banu kuza suka ce ba su yarda da wannan cinki ba wa hawalu man a kusayin anil bai yasa suka yi yunkurin su tare kusayi daga iko dangane da ɗakin kaba fa jama kusayun fa jama kusayyu rijalan min quraishin wa bani kinana shi kuma kusayi yace alambaran ba zai yi ba shine ya tara kabilan sa quraishawa da waɗansu daga bani kinana la ikhraj kuza'a min makka fa ajabu yace a fitar da bani kuza'a daga makka don a gwada musu darasi su ko suka amsa aka fitar da su wannan ya gwada mana kwatankwacin mutum ne yake kan shugabanci kamar yadda yake ganin wasu gwamnoni suke yi sai mutum ya ke kara takwa sai ce to akwai mai saya kalman tana da nauyi amma zai ce akwai mai saya ba a yi haka ba a najeriya ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yi duk 'yan takara za su fito amma gwargwadon kudinka gwargwadon shagalinka yanzu kana ganin kujeran gwamna miliyan nawa za a sai dubu dari nawa za a sai eh dubu dari nawa ai maganan ma da yake yi kun san yanzu kudi ma ba miliyan ma ba kudi bane eh miliyan ma ba kudi bane dama dama biliyan ko trillion ko kuma in aka ce dubu ɗari kaza sai dai a ce dollar ko pound ko kuma wannan euro za ka ga abinda waɗansu suke yi suna ganin kamar ba a gani a hali da abin ko a kewayen mu na jihar Bauchi akwai inda aka yi haka ya sayar da kujeran bayan ya sayar da kujeran wanda ya hau yana hawa ana rantsar da shi da ya zauna kan wannan abin na jihar sai ya fara wulakanta wanda ya sayar masa kujeran ya yi magana ya ce kul eh ya ce kudi na ne ya sake magana ya ce wallahi zan sa a daure ka yin yanzu al'amari ya dawo kuma zai iya sa a daure shi ne kwatankwacin wannan ko masu zaben sarki eh su masu sai da kujeran sarkin kun san fale-falen da yawa sai dai a yi haƙuri ai daman tarihi ya kan ai ana karanta tarihi ne don ka ɗauki darasi na to amma ma kana bai wa ayyan ma kana shine ma ne yace ko ma yaya ne ya kasance falan ma mata hulailu lokacin da sarkin makka hulailu ya mutu wa fa'ala sufatu ma kana tabalu su kuma sufa zababbun mutanen nan masu gadara daga arfa zuwa muzdalifa da mina da gangarowa makka da wajen jifan shedan suka aikata abin da suka aikata a tahun kusayyun biman ma'ahu min quraishin wa kinana inda al-aqaba shi kuma kusayyun da shi da quraishawa suka zo suka same su a wajen al-aqaba shine wajen jifan shedan fa qala suka ce nahnu aula bi hadha minkum mu muka fi cancanta wa galabahum qusayyun ala ma kana ala ma kana bi aydihim shine anan aka kaure kusai ya samu rinjaye a bisa abin da ke hannunsu wan hazat inda zalika kuza'a wa banu bakarin an kusayye su kuma banu kuza'a da banu bakar suka keɓanta ga barin kusai suka haɗe fa bada ahun kusai kusai ya je haɗa mutanen sai fara yakan su wa ajma ali harbihim ya tattara danginsa domin ya yaƙe su faltaqau suka haɗu wa tatalu suka yaƙi kitalan shadidan yaƙi mai tsanani hatta kasurat alqatla har ainihin waɗanda aka kakkashe su gawawaki suka yi yawa tilfariƙai ne jami'a a kowane ɓangare sun mata da'au ila sul sai manya suka ce da Allah a dakata haka a yi sulhu kuma zuriyarsu daya tushe daya fa hakkamu ya amur sai suka ce wanda zai zamo mai hukunci shine ya amur bin au ahadu bani baka ɗaya daga cikin kabilan banu baka suka ce shine alƙali su a da suna yin haka kwatankwacin irin abin da ya faru lokacin da aka zo gina dakin kaba za a ɗora hajjar aswad sai rikici ya kaure tsakanin haulan ƙuraikawa guda goma sha dama haka ne in kun yi yaƙi kun kwato mulki sai ku zo kuma ku ji da faɗin cikin gida ba haka ba ne haka abin yake kamar makka za ta fashe sai waɗansu suka ce a sake haduwa a tattauna suna masallaci suna cikin ɗakin kaba suna ɗakin kaba suka sake kaurewa a zartar da mutum guda ko waɗansu mutanen da za su ɗauki hajjarul aswad an gagara sai wani a cikin su ya ce to ni abin da nake gani tunda yanzu duk muna tare muna tare akwai waɗansu wakilai da ba su zo ba da Allah kowa ya kwantar da hankalinsa yanzu mu amince duk wanda ya shigo masallaci duk wanda ya shigo masallaci shine mai yanke hukunci sai kowa ya ce ya yi duk wanda ya shigo kaba ana cikin haka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan fa malamai suka ce yana daga cikin irhafa irhafa sune wadansu alamu da Allah yake nunawa cewa wani din nan fa ba karamin mutum bane wani lokaci ko a ƴaƴanka ko a jikokinka sai ga Allah yana guda maka sai wanda a gaba fiucansa zai samu matsayi sai ga waɗansu alamun suna bayyana kawai sai ga manzo Allah ya bayyana yana bayyana suka ce a radina bil amin radina bil amin suka ce ai amintacce ne to kaji fa an gagara yanke hukunci an ce duk wanda ya shigo Ka'aba shine mai yanke hukunci saboda haka ka yanke hukunci a lokacin annabi ya ga dama zai iya ce shi da zuriyan gidansu za su sa hajarul aswad magana ta tare in ya ga dama zai iya ce wani da wani to amma saboda ya haɗa kansu sai ce to tunda mu haula goma sha biyu ne mu ma shawa haula goma sha biyu ne to kowace haula ta ba da shugabanta ko wakili yana iya yiwa shugaba yana cikin ɗaki baya iya tashi saboda tsufa ya kai shekara ɗari da wani abu inda namu gashi da ya kai shekara tamanin da wani abu ko to sai a je a faɗa masa a ce to shugaba tun da kai ne shugaba yanzu ba za ka iya fita ba amma akwai rikici waje ka za ka ba da wakilinka shi ne goma sha biyu ɗin nan kowa sai ya ba da wakilinsa kun ga an samu haula goma sha biyu sai ya ce to duk ku zo ku tattaru ku ɗaga hajarun aswad ku je ku ajiye shi a inda yake saboda haka kowace ƙabila za ta yi gadaran cewa wakilinta shi ma ya yi participating sai Allah tabaraka wata'ala ya bada hikima wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hukuncin da ya sai suka dada kaunan annabi wannan fa kafin a aiko shi ya zama annabi yasa da aka turo shi ya zama annabi wadan suna duba halayensa da can baya yasa suka yi accepting wadansu kuma suna tarar da biga ki dai mutumin kirki ne ga ki kaza ne amma dai Allah bai kaddara za su karbi addini ba yasa shugabancin mutane kamata ya mutum ya samu wato kyawawan ɗabi'u da kyakkyawan tarbiyya saɓanin yadda ake yi ake zaɓen 'yan iska su ne shugabannin siyasa wanda suke samun promotion a gwamnati kuma mutanen banza ne 'yan ta'adda a zalumai ko waɗansu sarakuna ka samu waɗanda ake naɗawa 'yan kaye-kaye ne mutanen banza ko manema mata sai ba alheri ba ne wala sarata iza juhaluhum sadu تبقي الأمور لأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد أي شو قبنتي بقى من بذلا بني كلي بقى كيني شو قبنتي بقى كما يدى الله يتكر بأس لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت فأت من الماء قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء sai ba kuɗi ba ne na'am to menene na gaba ko ina muka tsaya akwai wani malamin mu yana tafsiri ya tashi ya ta bayanai ya ta bayanai zai manta da ina aka tsaya sai ce to mu je mu gani ina muka tsaya sai ya faɗa masa inda aka zai zai ci gaba wannan fa tafsiri shekaru 40 da wani abu da suka wuce 40 da wani abu da suka wuce to shi wanda aka naɗa shi ya zama alƙali faqada bi anna qusayyan aula bil ka'ba yace kai yace qusayyu shi yafi cancanta da ɗakin kaba domin guriyan annabin Allah kai tsaye ya ce ku kuma ba za ku iya kare kanku ba kun bata a ribibi wa bi amri makka ta min kuza'a ya ce shi ya fi cancanta da shugabancin makka akan kuza'a wa kullu lamin asabahu qusay ya ce duk jinin da qusay ya zubar minhum daga ainihin banu kuza'a mawdu'un ya ce ya tabi ruwa yashdakhu tahta qadamai yace zai tattaka ya murkushe a karkashin kafafunsa wa ma asabat quda'at wa banu bakr yace da abinda quda'a suka zubar na jini da kabila ta banu bakar yace fa fihi diyya yace dole mu biya diyya domin saboda mu haure muka yi amma masu asalin gari su ne waɗannan kuma kun ga adalci eh kusan haka Allah yake hukuncin sa yace wa an yukhalla baina qusayyin wa bainal ka'ba yace fa dole a bar mu qusayyu dakin ka'ba shine mai iko sai wanda ya ga dama zai zauna a makka fa summiya ya'muru yawma idhin akadda to kuma sai suka ce kai kana cikin mu kuma ka mana wannan hukunci suka ce kai amma kai dan akadda ku ne akadda ku shine dan mai murkushe wato ka murkushe mu kenan sai suka canza masa suna daga wannan rana saboda ba su ji daɗi ba amma abin da ya hukunta shi ne gaskiya saboda haka a wannan lokaci shine kusayyu sai ya samu sarki banu kuza'a mulkin su na shekara 300 ya kare shi kuma da yazo sai ya ce to duk larabawan da suka tsorata ma ba su baki haɗin kai ba su tattaro shine suka tattaro bihi jama'allah wal qaba'ila min tihir duk kabilun su haulan su yace su zo su zauna a makka yace ku za a in za su zauna lafiya su zauna a makka ba za su zauna lafiya ba su burge kuma abin da ya faru kenan za mu samu karin bayani dangane da tawayen waɗansu daga ciki a nan gaba da kuma yadda kusayyum da ya zo maimakon ya karbi al'amura duka sai ya ce a'a sai ya ce gida gida gida sai ya rarraba musu sai ai da ban tsarin haka ne yanzu idan sarki ya zo a ce duk fadawansa da duk sarakunansa da duk hakiman da zai abin nan daga ƴaƴansa sai ƴan uwansa karshe in shamaki ma ya abin nan ɗan uwansa zai nana da to wata rana su waɗancan da iyayensu suka yi a can baya haɗuwa za su yi su zo su yake su ai ba haka yasa ko kuɗi ne kai tsantuwa kai tsofi suna faɗa mana da in ka yi tsuntuwa ba za ka yi cikiyan kuɗin ba kana son ka ci to ai za ka samu akwai abokanka wanda kullum kuna tare to sai ku raba kuɗin in aka zo aka kamo ka ai wane ne ya tsuntuwa sai ka ce eh ba ni kaɗai na ci ba abdulkadir ma na baki kaza zaharaddin ma na baki kaza usman ma na baki kaza aminu ma na baki kaza baba ma ya ci kaza gaga ko za a maka bulala sake ka za a yi sai a fara jujjuyawa karshe sai a koma wajen baba a ce yaya ita ni yara kawai sun kawo min kuɗi sai na sai goro eh ai karka yadda kai kaɗanka toron da yaƙi ya taki kai kaɗanka za a barka amma in ka baza abin sai a rasa wane ne za a tattara to shi kusai dabarin da yake nan kuma Allah tabaraka wata'ala ya baki hikiman haka ne a matsayin shimfiɗa na bayyanan annabin Allah cikamakin annabawa da manzanni annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alai abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh